صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين المقامة الثانية والثلاثون الطيبية a makama ta talatin da biyu wadda ka yi ta a madina a tsaiba suna ne min asma'il madina rasul daga sunayen madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam wani yana cewa idza lam taqim fi tsaibatan inda tayyibin bi hadibun tayyibun tabar fa aina tayyibu idan da halin zaman to ba za ka je madina ka samu tsarki ba a inda shugaban tsarkaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to ina za ka samu tsarki saboda haka wannan makama ta talatin da biyu za ka kunshi fiƙo ilimin fiƙo za a je inda za a yi wa muzai da saruji zai nemi a yi masa zai gyara a dinga ganin kamar ya yi karambani sai ya ce to ga tambaya guda ɗari a amsa na an isa kuma ta kunshi tauriya shine kowace tambaya in zai yi ta zai yi ta ne a matsayin fiƙo amma kuma zai yi tauriya da wata lugga daban wadda ba ita aka sani ba saboda haka mutane sai su ga abin ai ba zai yi ba ai haka da ƙarshen ya ba da amsa kuma sai a gano a shi ma'anar kalmar ce ta kai wato sama da ɗaya shi yasa ya amfani da ma'anar da take ba ta kusa ba yanzu kama ta talatin da biyu ta fara da kama haka haka الحرف بن همام har sun haɓa mai yin kaya قال ya ce أجمعت shi da tsadai manasikal hajji na yi niyya lokacin da na gama aikin hajji Allah ya kore mana kujeru za mu je mai aikin hajji yin mu ziyarci manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dai shi gashi abu zai ya je ko to وأقمت وظائف الحج إيه.
وال- والسد kuma na tsayar da ayyuka na ajji shine daga murya da talbiya wasajji da zub da jini a cikin aikin hajji kamar yadda aka rawaito a wata ruwa cewa abin da ya fi a cikin aikin hajji shine al'adu wasajju daga murya da talbiya da kuma zub da jini
أن أقصد طيبة na yi niyya kenan wato in tafi zuwa ga madina za da halawa sharfan wa karamata مع رفقة من بني شيبة ma'arufacin ta da wasu jama'a daga banu shaiba banu shaiba su ne waɗanda suke kula da mukullin ka'aba tun zamanin jahiliya har zuwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama inda annabi daga ƙarshe bayan fito makata an bude an dawo da mukullin ya ɗauka ya mewa da usman dan dalha ya ce lakum talidan wa khalidan Ba- ya- ya- hannunku zai zauna har abadan abidina ba wanda zai kwashi daga hannunku sai azzali saboda haka su banu sheba su ne wanda suke kula da wato ka'aba su ne masu tsaron ka'aba da makullin ka'aba a hannunsu yasa ko kofar ka'aba idan ka zo malika suka ce idan za ka shiga ka'aba to ka shiga ta babu bani sheba ta saboda ita babu bani sheba in ka shiga direct zuwa hajjal aswad ne saboda haka ga za ka shiga daidai da inda a nan ne za ka fara tawafi Allah ya saka musu da alheri
لأزور قبر النبي da المصطفى muka gama aikin haji muka fita zuwa madina don na ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وأخرج من قبيل من حج وجهه in fita daga cikin waɗanda za a ce sun yi aikin haji amma kuma sun yi abin da yake jafa'i ne domin abin da aka rawaito daga shashewa cewa wanda ya je aikin haji bai ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba fakan jafa yayi wauta yayi wauta to kada in shiga cikin wanda za su yi wauta نعم domin ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallama inda yake kullum mayi za'i kullum mayi za'i ba irin yadda wasu ke mummuna fahimta ba wani ya je aikin haji sun gama sun yi ziyara suna ɗaki wa shigari sai shi tashi mu je mu yi ziyara mu ga mu yi ziyara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ai jiya na gaishe shi me yasa yau na koma kaga wannan ai mummuna fahimta ne an rawaito Abdullahi dan Umar kullum in ya zo sai ya tsaya kofar masallaci sannan ya tsaya ya ce assalamu alayka ya rasulullah sannan ya ce assalamu alayka ya Abubakar Siddiq sannan ya ce assalamu alayka ya Abba kullum sai yayi wannan kuma kai ka ce wai kaga ji yayi shikenan ai wannan rashin fahimta ne Allah ka hore mana kalamin ce mana tsayuwa a cikin raulin manzon Allah da mika gaisuwa mu zuwa gare shi na'am فأرجف بأن المسالك شاغرة ba sai aka yi kwarmatu ba aka yi shela aka dinga yada jita-jita na cewa ai hanyar nan ana rigingimu a cikinta ba za ta biyu ba al'arjab shine irjab shine kwarmatu a lalluguren na illam yantahin murjifuna ko wanda suke yada jita-jita Allah tabaraka wata'ala ya hana yada jita-jita yasa da wayan suke yada kwarmatu Allah ya ce idan ba su daina ba lalluguren na kalli za mu tuɗanya za mu tuna ka a gare su za a yi maganin tun mai jita jita don haka jita jita ba ta da alheri annabi sallallahu alaihi wasallam ce iyakun wal qala wal qila an hana kace na'am نعم وعرب الهرمين متشاج- متشاجرة eh aka ce hanyar wato ana cikin wato hali na fada a tsan hanyar domin larabawan makka da madina su ne harami guda biyu suna saɓani a tsakaninsu نعم. فحيركوا بين إشفاق sai na ɗimauta a tsakanin tsoro da cewa shin na je kuwa يثبتني da yake dakatar da ni وأشواق تنشطني eh wa'inda za a zama to suna sagale abin yana sagale min goya yana dakatar da ni in ne niyan ma tsoron sai in ji kai hanya na tafi da kuma begen zan je wajen manzon Allah wanda shi kuma nishadi yake kara min sai in ji ko ma me zan haɗu da shi in dai annaban zan je wajen sai an gama ila an لا ألقي- نعم، لا ulqiya ألقي في روعي al-istislam ha aka je ku miƙa wuya a gare ni a cikin zuciyata na je na miƙa wuya kawai zan tafi ziyarar manzon Allah وتغليب زيارة قبره عليه ganin السلام da in je in ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan tsoron da yake Allah.
yanda Ali da Mangizari yake cewa madugun maka irin dakatanni in ga maka yan bukata wadda ta dame ni eh in aka ce ga wanda zai je ziyara annabi ai har sha'awa ake to alfaza zai na cewa ushayuhu hirsan ala an akunahu eh ina raka wanda zai je ziyara annabi kwaɗayin ko wata ranar zamani za a raka Allah ya mana arzikin zuwa eh Allah ya mana arzikin zuwa
وتغليب زيارة قبره عليه السلام na rinja da in je in ziyarci manzon Allah kabarinsa sallallahu alaihi wasallama فاعتممت القعدة sai na yi wato nufi zuwa ga abin hawa sai na yi nufi zuwa ga abin hawa na zaɓi wato raƙumin da zan yi tafiya a gare shi وأعددت العدة na yi tanadi na tanadin tafiya وسرت والرفقة لا نلوى على أوجة wasu na tafi wa rufkata wawul ma'iya ai ma'ar rufkati la narwi ala urja ba ma karkata a bisa wani wajen zama in mun to a hanya ba ma tsaya ko ina tafiya kawai ake ba abin da yake gaban mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innamal lahu wan nabiyyu hawahu ba abin da yake zuciyarsu sai Allah da manzon Allah an nufo garin manzon Allah
ولأنني في تعويذي Mm, ولا تلجأ mm. sannan kuma ya zamanto wato eh Walanan.
walalani نعم mhm ولأنني في تعويذي wasartu wa rufqata la nawi ala urja wa la nani fi ta'awibin ba ma yin rauni a cikin mai wa tafiya tafiya muke wata kan wata tafiyar rana ba tsayawa ba tsakautawa ولا تلجأ eh ta'awib shine tafiyar rana wala dulja ko tafiyar dare alaikum bil dulja ko eh tafiyar dare shine dulja
حتى وافينا بني حرب har sai da muka je wajen kabilar da ake ce musu banu harbi وقد آبوا من حرب sun ko dawo daga yaƙi ko فأزمع ana cire makamansa fa azma ana annu qadir zalla yawm نعم sai muka yi niyyar mu yanki mu wunin wannan wunin mu karar da wannan wunin في حلة القوم a cikin alƙungo wa'annan mutanen mu zama mu a garin mu huta a wannan tsawon wunin وبينما نحن نتج- نتخير المناخ eh tsakanin muna zaɓin abin tafiya abin hawa wurin da zaɓin annura a wurin durƙusar da raƙuma muna zaɓen ina ne ya kamata mu yi sansani mu sauke kayan mu wani rudul wurin da nuka نعم ina ne za mu gangara wajen ruwa mai daɗi don mu sha mu yi wanka mu ji daɗi إذ رأيناهم يركضون ba sai muka ga watan garin duk kuma suna kwana a guje ba كأنهم kai ka za idan ka ga watan gari suna gudu نعم ka nan ila nufin yau fi zon ai ka ce suna kwarara ne da gudu zuwa wani bautar gunki akwai al'adar laraba akwai inda za su je bautar gunki gudu suke yi gudun yare kanin wani ba muka ga kowa ya su kwana mu ba sai muka yi zamanto irin yan gari
farabanan siyaluhu kwarararsu da tafiyarsu sai ya sa muka samu kokonto lafiya ina za a je me ya faru waɗanna ma baluhu ko muka tambaye su me labarin me ina ake zuwa faƙila sai aka ce kada hadara na biyahu ehem, faƙihul arab ai malamin larabawa masanin fikihun larabawa ya zo garinsu saboda haka malamin larabawa ya abu zai a cikin fakihu ya fito sahabar ya fito.
faƙira'uhum li hadha sabab don haka gaggawar nan tasu saboda wannan sababin ne فقلت لربقتي ألا نشهد مجمع الحي da na ga jama'a ta ba ma je mu halarci matarar jama'an nan ba لتبين رشد من الغي idan mu je mu samu shirya daga abin da yake na bata فقالوا لقد أسمعت إذ دعوت Hakika kuwa ka kyautata kajiyar da mu yayin da kai kiran mu zuwa ga alkhairi ونصحت وما آلوت Gashi kuma ka yi mana nasihar da ta dace ga baka taƙaita mana ba a cikin nasiha نعم ثم ذهبنا Uhum.
نتبع الهادي muka zabura muna tafiya muna bin inda wannan mai shiri yake ونأم الهادي nadiya Nadiya.
muna nufin gurin zama muna nufin inda za mu je wajen mutane da suke zaune حتى إذا أقبلنا عليه har yayin da muka sauka a gare shi واستشرفنا fake الفقيه halman huda ilaihi Na'am.
muka hango malamin da ake zabura zuwa gare shi ألفيته أبا زيد ina zuwa sai na gashi mutumi na ne abu zai da saro jini بالشكر والبقر ma'abocin wato cibiya ma'abocin kuma totsiyar kare shukuri totsiyar kare shine haƙori kan wani نعم bukari kuma shine cibiya
والفواكه da kuma ma'abocin ƙashin baya da i rankwafa والكفر da kuma ma'abocin wato ya, dabara
وقد اعتم الأفداع haƙiƙa ya yi rawani da wani ɗan wato a yanki نعم واشتمل السماع ya yi kuma yafe da kurman yafe وقعد قرب ساعة ya zauna kuma zaman kuntukuru shine zaman wato eh, a a- raƙuma
نعم وأعيان الحي به مهتفون manyan jagororin wannan garin Na'am.
na wannan ƙabilar duk sun kewaye da shi نعم da mai rawani da wanda yake ba rawani sai alkyabba da wanda duk wani yan labai ya kewaye shi an sa ma shehi a tsakiya Na'am.
shehi abu zai da saruja نعم وأطلاقهم عليه نعم ملتفون kuma jama'ar su baki ɗaya sun taru a gare shi نعم وهو يقول سلوني أنا المؤبلات shi kuma ya tsaya ya- yana zazzare yana cewa kuna da tambaya ku tambaye ni tambayoyi masu ya amsa duk wata tambaya da take mu kai to shehi ya zo ayi tambaya
واستوجبوا من المشكلات ku nemi bayanin abin da ya rikitar da ku a cikin matsaloli na addini والذي فطر السماع na rantse da ubangijin da ya halicci sammai وعلم آدم ya الأسماء tsayar da annabi adamu sunaye إني لفقيه العرب القرباء ni masanin fiqhul larabawa gwanayen basira
وأعلم من يحسن من هذا؟
يحسن jarba ni ne wanda yake mafi sani daga duk wanda yake karkashin wannan kazuwar ma'ana yana nufin karkashin samaniya duk wanda yake karkashin sama in dai sama ce take marin fato ni malamin sa ne eh ni malamin sa ne ina na biyu na in sun isa su kawo to فسمد له فتى eh abu zai tsaro ya taka tsaro dutse kenan ko Na'am.
ba sai wani yaro ya nufo shi ba فسيق اللسان mai kaifin harshe جلي الجنان mai karfin zuciya وقال zai ce إني هاجرت الفقهاء الدنيا ni duk malaman duniya tun dai mutum ya fice ba wanda ban je na gan shi ba ba wanda ban je na karba a wajensa ba hattan حتى انتخلت min منهم ummi aka مئة futiya فتيا har sai da na zaɓo tambayoyi masu ya guda ɗari da gare su
فإن كنت ممن يرغب عن بنات غيري idan dai kana daga cikin waɗanda suke wato ƙi daga ƴaƴan waɗansunsu wannan kamar karin magana ne in dai kai kana ganin cewar ka isa da kanka ba daga wani kake wankowa ba to shikenan ويرغب منا في في ميلي yana so kuma a cikin ciyarwa a gare mu wanda yake so mu ma a ciyar da mu saboda kaga ragiba anan ta zo bayan an ragiba an da kuma ragiba fi saboda haka ragiba an ki ragiba fi so can yana kin ƴaƴan wasu yana kwaɗayi kuma a cikin yayi awo ya ciyar da mutane fastami'i to ka tsaya ka saurara wa ajib ka amsa to kabala bima yace dan ai maka muƙabala da matsayinka da ya cancanta faqala فقال sai abu zai da saruje ce الله أكبر
Allahu akbar abin da ya samu sai bin al-makhbar تغيير المخبز sannan labari zai bayyana komai zai fito fili وينكشف المدمر abin da na ɓoye yau zai bayyana za ku ga fili za ku ga abin da na gaya muku فادع بما تؤمر kai faɗa abin da kake so bayyana abin da aka umarce ka irin wannan fasaha din kamar isti'ara ce domin me ana nufin wato kamar fasahin zuta ce ka tarwatsa tangara irin tarwatsa da ba zai kuma yadda yake ba saboda haka bayyana duk abin da yake zuciyarka kwarai kuwa a gaji ba kala ya ce قال ما تقول في من توضع ثم لمس الظهر عليه tambayar farko me za ka faɗa cikin mutumin da ya alwala sannan ya shafi bayan takalminsa
قال ya ce إن تقضى وضوءه بفعله kai alwala ta warware tunda dai zai yi alwala har ya taɓa takalminsa yaushe mutum zai alwala ya taɓa takalmi ai alwala ta warware
أم النعل الزوجة to abin da ake nufi anna'alu yana da ma'anoni biyu akwai anna'alu takalmi akwai anna'alu mata yana nufin matarsa eh idan mutum ya alwala shi har matarsa alwala ta warware to ka zama malika kenan ta zama yawa su malika sun ce sai da ne jin daɗi ko amma su shafi'awa an su sun ce ko ba ne jin daɗi Ayo, zahirin ayar qur'ani me yace aula maslumun nisaa menene da masa zahirin sa tabawa ba ce in ka sanin da zata au lam ya tasiri ba da haka sun shafiya kaifa ma masa in ta kalludu ko kaka isha kuma mace ma alwala su karo ne ba zancen wata lazza a wajen shafiyawa malika suka ce lallai abin naku da yawa hannafa ku suka ce haba ku kyale shafiyawa ai mutum ba wai ya taba jikin mace ba ko me zai taba a jikin ta da wani sautar wani ba ba ga malam ana nufin shafa ne ai kina ya ce anil jima'i in ba saduwa da ita ba alwala ba taurare ba ma'anar lam- lamasumun nisa ai kina ya ce anil jima'i ba ka san cewa shi qur'ani yana zuwa da uslubi ba kuma irin wa'annan maganganun yana kawo su ne ta hanyar kinaya ba wai ya fito magana baro-baro ba malika dai suna kallo suka ce tabi aikin ya girma to kuma likami za su ce suka sha ai mu muna nan a tsakiya cewa aula masumin nisa a bi kasa da shahawati kenan idan ya niyyar jin daɗi ya taɓe ta alwala tarwari allamisu wal malmus da wanda ya shafa da wanda aka shafa duk tarwari amma yaushe in kasa da lazzata au waje da ha ko da bai niyya ba sai aka saba sai ji daɗin to shi kenan alwala tarwari na'am malam shine malika sun tsaya kenan sun yi jam'i kenan sun haɗa tsakanin abubuwan can su sun ce zahiri ne can kuma sun ce a'a a'a, kinaya ce su malika sai suka ce a'a duk ba haka bane abin da ai a nan gurin abin da yake bukatar tawili kawai eh na'am eh su suka ce kinaya ne aljima'i har shi yasa an fara shiga mas'alar fikihu
قال فإن توضأ Halima sai a yi haƙuri in mun abin. Ta ce la yi sawa malukun bil madina ko? To da
قال فإن توضأ ثم أدرك ka a wulbar mutumin da ya alwala sai sanyi ita kura shi yana makyarkyata ita ka a wulbar sanyi ya takura shi ƙala قال sai wannan malamin fito ya ce يجدد له يجدد الوضوء a ga masa ya sake alwala ba ga masa ana takurewan an yi alwala ai saki jiki
من بعد bayan ya yi wannan takurewar البرد النوم to anan abin da ake nufi albardu annahu bacci bacci ake nufi anan
قال أي مسوي المتوضع أنثيين eh أي la مسوي tukuna fiya bardan wala shaba sanyi ittaka takura ne wannan wannan bardu annahu bacci yawwa bacci da haka ashe bardu yana zuwa da ma'anoni ai yakan zo da ma'anar takura yakan zo da ma'anar sanyi yakan zo da ma'anar bacci kala yace ayun ayun kawai mutawazzi wa mutai المطلق yanzu mai alwala ya yi alwala ya taɓa wato marinansa
قال ya ce قد نسب إليه ai wannan magana ce da aka so duk mai alwala in ya ƙare sai ya taɓa jin sayansa ولم يجب عليه amma fa ba wajibi bane dan ka a ce sai dole an so
الأنثى أنا ba abin da ake nufi kun saya ne a nan ko zinani kunnuwa kenan ai misali ne a mazhabin shafi'iya amma a mazhabin malikiya ma ai shafa kunne sunna ne yawwa shafa kunne sunna ne saboda haka kaga na shi ma da fito da wata matsala cewa al-insani ma'anarsa ba ɗaya ba ce yakan zo da ma'anar maraina yakan zo da ma'anar kunnuwa kuma cewar shafar maraina baya warware alwala malikiya ne amma ka tafi hannafiya sai ka warware sai ka sake alwala saboda me bamban safar jahu aukun sayi kuleta wadda wanda ya shafa al'aurarsa ko marainan sai sake alwala to menene kun sayi suka ce suka ce farji shine kullum ma ya furdu bane shi kun sayi ne kuma gashi wannan hadisin mursali ne a mudraji ne daga ibn abi laila ibn abi laila ne yake da dajin aukun sayi saboda haka sai wasu daga hannafa suka tafi akan cewar hadisin zai zama to kenan wanda ya umar yana saba alwala kawarwa amma a wajen malika aka ce wala bi masul kun sayi taba alwala sai baya sake alwala kala yake نعم نعم قال قد نسب إليه
kala ayatul wudu min ma yadkhulu baha suban نعم yanzu abin da maciji yake tsattuwa da shi irin wannan yawon da za a tara ya halatta alwala da shi قال sai ce وهل أنزف منه للقربان yanzu akwai abin da ya fi tsarki a gare shi daga laraba laraba suna da wani ruwan da ya fi wannan tsarki na ko anan aka ce ga ruwa wanda yake yana fitowa daga dutse ka san wannan tataccen ruwa za a samu a tsuban القربان جمع جمع صوب.
صوب a a nan ba yana nufin tsuba na maciji ba yana nufin jam'i ne na su'ubu su'ubu uulu wa huwa masirul وهو wadi أمير الوادي shine inda ruwa ke kwarkwarowa yake gangarwa daga kwari نعم inda yake gangarwa daga kwari
قال أيتبع الماء الضرير yace to ana halatta amfani da ruwan wanda yake abdarir wanda yake mara lafiya قال نعم yace kwarai kuwa wanda yake abdarir akan ce masa makawo ya halatta amfani da ruwan yace kwarai wai sunan ma wani وجاء basir ماء ka البشير inda ruwan ma makaho karbi da na mai ido gara ka karbi na shi wanda yake makahon kai alwala da shi
نعم نعم قال نعم مهم.
ويجتنب ماء نعم الضرير حرف نعم حرف الوادي sai ya ce ai abin da ake nufi a zarir a nan ba makahon ake nufi ba gefen kwari in ruwa ya taru a nan gurin ai sai amfani da shi walbasiru kuwa الكلب kare min asma'il kalbi albasiru kare saboda haka in ga ruwan da yake a kwari ya taru kaga ba a lura da shi amma ruwan da kare ya shafa irage ai kaga malamai sun yi sabani shin za a yi amfani da shi ko ba za a yi amfani da shi kamar yadda ya zo a cikin askari amma ba da take akwai tafi inganci wadda alibin misarin irawaito ta falyuriquhu wal yaghsiluhu sab'an kaga tunan umarni da ai zubar da shi kaga a shi sannan ba a ce za a amfani da shi ba ruwan kare shi yasa kare a larabci yana da sunaye da yawa yanda wani da ake kiransa ma'arbi malamin lugga malami makahu abul ala'il ma'arbi ya fito daga masallaci zai wuce a cikin masallacin sai taka wani bai gani ba sai yi tsari ce wannan wani kare ne zai taka ni ce ya haƙuri ai wanda yake kare shi ne wanda bai san sunan kare guda ɗari ba a larabci sai ya kaɗa jikin su kawai tafiyar su tun da ya wannan magana ta ce wa malaman lokacin larabci kaikai ya za a fitar da mutane daga cikin zamowa su ba karnuka ba ne ya za a yi a kawo sunayen kare guda ɗari to suyuɗi da ya karkace sai da alƙalami ya fiƙe sai ya ɗora takarda sai da ya kawo sunan karnuka ɗari ya ce wannan sunan littafin attabar riminal ma'arbi attabar riminal ma'arbi ko saboda haka daktan arabiya za a ba a kamala littafin a tabari sunan ma'arri mun kuma ta daga zargin ma'arri cewa mu dai ba karnuka ba ne mun san sunan kare ɗari saboda haka kaga wannan ɗaya ne daga cikin ɗari kenan na amala Na'am. Kala, Yace- yadda yin taɗauki bin rabiri to ya halatta a dinga kiwo ana kewayo a cikin arabi'i wato a cikin watan rabi'i rabi'i asalinsa kaka lokacin kaka a dinga ya- yawo
Kala, Mhm.
yukurahu za ka da hadasin shari'a.
ta yana kin wannan saboda abin da yake faruwa wanda yake mummuna ha ba ya za a yi lokacin kaka ko mutum ya dinga yawo in tsaman sa a gida waya za a yi da neman waken suya ko tsohon ruwa
A taɗauku a taɗauku.
abin da ake nufi a taɗawufu in asma a tagawu yin ba haya ina kaga ba kalma ɗaya wace ba ma'ana ɗaya ce da ita ba irin wa'annan dama a cikin kalma suna da ma'anoni sama da ɗaya su ake cewa wato almushtarak ko kalma wadda take mushtaraka dama akan yi tauriya yawanci a cikin kalma wadda take mushtaraka ga ma'anar da take almuda- almutabadiru ila zihin ga kuma wadda take ma'ana ce wadda take ƙasa marjuhiya to amma sai a kawo magana ana nufin ma'anar marjuhiya a aji almutabadur ɗin shi da ka faɗi magana to almutabadur ita za ta fara zuwa saboda haka sai ya zama tauriya kenan eh tauriya kenan shi yasa a maganganun laraba akan samu wannan dewa haka a wajen malamai musamman sufaye sukan yi tauriya dewa wani lokacin su dinga yaban wata mace wasu na nuna wato rashin kula su da macen da sauransu amma ba kuma suke nufi ba illa duniya da ita eh illa duniya da ita musamman kaji ana yawan ambatan laila amma ba laila ake nufi ba duniya ake nufi kaga ya zama to anan kamar tauriya suke yi da ita Mm. ko a tashe malam na ko labbaik labbaik ya mun wurin ko eh tauriya ce tauriya ce eh tauriya ce mutuwa A'a ba ta ba haka ma shi a tauriyar ai yana nufin kamar ubangiji subhanahu wataala. Ya tauriya ce. Kare kuwa. A kwarai kuwa. Kashe taraya. Duka safiya wai ce kashe kira. Allah kenan. Eh tauriya ce. Kuma babun balaga. Babun badi. Babun tauriya. Yawwa, za mu ji malam.
Kara lafiya. Kala, Yace haya duk wani gusulu alamar amna.
ya halatta a ce mutumin da ko wanka yana waje ba ga wanda imani Kala la walau sanna.
haba ko ya maimaita ba wani wankan da zai kawai ci gaba da harkar sa har ba gaza yaushe za a ce wannan yayi abin nan za a ce abin nan to Amna na dula minan.
ana nufin amna ya sauka amina ya sauka a amina saboda kaga ke ba waccan ma'ana almutabadir ba kenan yawwa Wa yuqalu minhu minan wa amna.
ana cewa wato a ana ce masa yuqalu ana cewa wa yuqalu ana cewa minhu daga rishi maniyun ya sauka wa amna ya sauka wa kana ya sauka ko mana ya sauka wa amna ya sauka wa kana ya sauka amina
Kala, Mhm.
haya duk ala junubi gusulu.
wanka yana wajaba ga wanda yake mai janaba i wanke fatarsa riga fata ita ake cewa farwa yanzu idan mutum ya yi janaba sai ya wanke rigarsa musamman idan riga fata ce Kala adal.
aka ce kwarai kuwa tun da dai janaba ta kama shi ai ta kama rigarsa Gasar Ibrahim har allurar da aka ɗinka wannan riga sai an wanke. Kaga aiki ya samu teloli.
Na'am.
Alfarwatu albarwatu jirgin ra'ati shi ne fatar kai. Tana zuwa da ma'anar fatar kai ba wai lalle sai riga fata ba. Wal ibratu azmul mafrak shi ne kashin wato mararraba kai.
kala Yace ayyu alayhi tahifatihi gasalu sa'ifati to kuma in haka ne wajibi ya wanke ma takardansa da yake rubutu da su kala na'am ga gasali shafati ai wannan wajibi ne jaraba ta same ka kana da takardun da kai rubutu a sai ka wanke su kamar yadda za ka wanke leban ka cikin wanka a sahifa usartul wajai tattaran goshi wayyar ta kamishu ko ji mai iziya allace ta kone fil jabhati eh at takamish shine tattaran goshi da take zama a cikin goshi wadda sakwata suke ce mata gamman dandi gamman dandi ma'ana saboda ɗaukar kaya takan tattare yawanci wayanda suke tafiya ciran da sauran su zauna a can su daɗe masu bar gida shi ake ce masu yan dandi na'am alhamdulillah alhamdulillah